إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض إخوة الإسلام كسس الإسلام أتباعه بالألفة والمحبة والمحبة ذات البين فإن في ذلك خير وقوة بدأ الإسلام بهذه الخصلة المرموقة فإن في ذلك هداية وبلوغ المرام فإن الله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أكوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون عباد الله ومن تذكار النعمة أو نعمة من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الخير في من يؤلف في من يؤلف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف عباد الله أرأيتم فيما أدبنا ربنا في الاجتماع على الخيرات حتى في الدعاء أي لا ندع لنب... لا تدع لنفسك قط أو فقط دون إخوانك المسلمين الحديث من دعا لأكيه عن ظهر غيبه بعث الله ملكا وقال ولك مثل ومن أسباب التي تجلب العلفة والمحبة عباد الله ما يلي التعارف والمعاشره من تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بما يجلب المحبة والألفة بين المسلمين القيام بحقوق المسلمين والتزام بها حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميس الآرس أو كما قال عليه الصلاة والسلام عباد الله إذا قام المسلمون بهذه الحقوق حصل بذلك الألفة والمودة والمحبة الأمر الثالث الكلام اللين وطلاقة الوجه وقال تعالى في القرآن الكريم قل لعبادي الذي قل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن في خفض الجناح ولين الكلمة وترك الإغلاز من أسباب الألفة والمحبة الأمر الرابع التأفف عن سؤال الناس وقال تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام إذ هد ما في أيدي الناس يهبك الناس الأمر الخامس السعي لإصلاح لإصلاح بين الناس وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام فساد ذات البين هي الحالقة هي الحالقة هي الحالقة الاهتمام الأمر الثالث عباد الله الاهتمام بأمور المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمنون كرجل واحد اشتك إذا اشتكى رأسه تداعى سائر الجسد بالحمى والصهر الأمر السابع التحادي لا شك أن تقديم الهداية يزيد من الألفة والمحبة تهاد تهاب كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الثامن الاجتماع على الطعام يوقع الألفة والمودة في قلوب المسلمين الأمر التاسع أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى اسحب الناس بما شئت أن يسحبوك بمثله الأمر العاشر الأخير الأمل بتعاليم الدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والأمل به فإن الناس إذا قاموا بدعة الله ورسوله واتفقوا عليها فإن الله يلقى بينهم المودة والألفة وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, shi kadai yake bace da abokin tarayya a samai da kasai mana shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne ya zuwa da duniya ya zuwa da duniya musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa kuma ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala, domin Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nayi wasici gare ku ga waɗanda sun gabace ku cikin ahlul kitab akan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. ya yin wa masu albarka yau muna yin juma'a wanda ya daidai da 23 ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram hijira yau na da shekara 1447 18 ga watan bakwai na miladiya 2025 kutubar mu a wannan masallaci namu na ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da haɗin kai a tsakaninmu musulmai wanda wannan rashin haɗin kai ya jawo mana ƙalubale masu yawa ya jawo mana rarrabuwa ya jawo mana ɗaiɗaita mun ɗaiɗaita mun watsi mun zamto taron tsuntsiya ne ba sha abdullahi ɗan abbas iya ce al'itilahu khair wal firqatu shar yace haɗin kai da dunkulewa a buɗe akwai alkhairi a ciki sannan rarrabuwa kuma akwai shari'a ciki ya ƴan uwa masu albarka idan mun duba yadda musulunci ya tsara mana ibadunmu da muke yi a shi kadai za mu fahimci cewa musulunci iya kiranmu da haɗin kai mu duba yadda shari'a ta umarce mu da yin sallah a cikin jami'i sau biyar a dare da yini ba a yadda ka yi a gidanka ba duk iliminka duk karatunka wajibi ne ka zo masallaci a matsayinka na musulmi a matsayinka na baligi mai hankali wanda babu larura da za ta hana ka zuwa wannan masallaci to shari'a ta ɗora ma dole sai ka zo ka yi sallah cikin jam'i sannan ka raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sati ya zagayo kamar yau juma'a sai aka ce mutanen unguwa gaba ɗaya su haɗa abu ɗaya su gabatar da ibada ta sallar juma'a kaga wannan shi ma akwai alami na haɗin kai idan ramadani ya zo tare muke azumi duk duniya ba a ce wata nahiya ta yi ba wata nahiya sai wani lokaci a'a gaba ɗayan duniya ake yin azumi idan aikin hajji ya zo nan ma duniya ce take haɗuwa a buɗe a lokaci ɗaya wannan duka iya nuna mana iya alamta mana haɗin kai da ƙaunar juna da san mu dunkule abu daya mu dinga ayyuka na alkhair ya bayin Allah masu albarka ƴan uwana cikin addini musulunci addinin mu addinin alkhairi addinin rahama addinin jinkai addinin hadin kai addinin son juna addinin dunkulewa domin a taimaki alkhairi a aiwatar da alkhairi ya kwadaitar da mabiyansa su zamto masu hadin kai ya kudaitar da mu ‘ya'yansa mazamto masu haɗin kai masu ƙaunar juna domin a cikin haɗin kai da ƙaunar juna akwai alkhairi kuma akwai ƙarfi shi yasa a wata ayar Allah ta'ala ke cewa ya aiwa ladina amanu wa tsi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ya kuma su imani ku yi wa Allah da manzo da'a kar ku rarraba kar ku ɗaiɗaita ku dunkule abu ɗaya domin in kun watse ba ku dunkule abu ɗaya ƙarfinku zai wuce sannan kuma za a ci nasara a kanku ku yi haƙuri Allah ta'ala iya ƙaunar masu haƙuri mu sani ‘yan uwa masu albarka musulunci ya umarce mu da haɗin kai da dunkulewa abu ɗaya a cikin haka akwai alkhairi da ƙarfi musulunci ya fara da wannan tada mai albarka mai girman daraja domin a cikinta akwai shirya da kuma kaiwa kan abin da ake nema bayan Allah masu albarka Allah ta'ala yana cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba kada ku rarraba kada waɗancan su yi can waɗancan su yi can kuma duk a cikin musulunci musulunci bai da wannan mu dunkule abu ɗaya ba zan ta tsintsiya madaurin ki wajen aikin alkhairi ku tuna cewa ku tuna ku tuna ni'imar Allah gare ku lokacin da kuka zamto abokan juna sai Allah ya hada kanku abu daya kuka wayi gari cikin ni'imar Allah ku kusance yan uwan juna da can ana fada tsakanin wannan kabila da wannan tsakanin wancan gida da wancan amma da musulunci yazo sai suka dunkule suka zamto sune dakaru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tunatarwa ga ni'imar da Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake cewa ni ne na hada ma kansa ban kawo daya law an faqata ma fil ardi jami'an ma allafta bainal qulubi da a ce zaka ce da duk dukiyar da ke bayan kasa gaba daya to baki isa hada kansu ba walakin Allah allafa bainahu Allah ne hada ma kansu abu daya yasa zaku ga yanda suke tamkar uwa ɗaya uba daya sahabban manzon Allah suna da bambancin yare da kabila da launin fata amma musulunci da sunnar manzon Allah ta dunkule su a gudaya akwai ƙurayshawa irin su Umar Usman Ali Abubakar Allah ya ƙara yarda da su ga mutumin Rum irin Salman al-Farisi ga mutumin Italy irin su Haibu Rumi ga irin su Bilal al-Habashi mutumin Afirka nan da sauran nahiyoyin duniya da ta tarawa manzon Allah sahabbai a gudaya amma duka ba mai nuna bambancin launin fatarsa ga ɗan uwansa ba mai yawa wani gorin yaransa da ɗan uwansa ba mai yawa wani gorin dukiyar ɗan uwansa duk sun dunkule abu ɗaya ƙarƙashin ƙala Allahu ƙala Rasul babu shakka wannan ni'ima ce wannan kuma alkhairi ne wanda haka musulunci yake so ƴaƴansa su yi su zamto masu faɗa da murya ɗaya masu aiki a lokaci ɗaya masu dunkulewa tare alkhairu fi man yu'lif wa yu'laf alkhairi iya ga wanda yake neman haɗin kai wanda kuma an haɗa kai da shi zai ba da ƙoba a haɗa kai da shi babu alkhairi ga wanda baya nufin haɗin kai wanda kuma an nemi haɗin kai da shi ba zai ba da ƙoba ba wannan babu alkhairi gare shi mu gani ya ƴan uwa hatta cikin addu'a da musulunci ya koya mana bai koyar da kai ka dinga yi wa kanka addu'a kawai ba a'a ka dinga sa junanku da junanku a cikin addu'a kamar misali rabbana atina fid dunya hasana baka ce rabbana atini ba sai ka ce atina ka bamu ka duba fatiha duk tsadarta a gaban Allah inda kake bada labari da kanka da ƴan uwanka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ka ce iyyaka na'budu ya Allah gare ka muke bauta sannan wa iyyaka nasta'in Allah gare ka muke neman taimako baka ware kanka ba sai kace kuma ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tafarki madaidaici duk baka ware kanka ba Allah ya koya mana wannan domin mu so juna mu dunkule a guɗaya mu zamto muna tunawa da junanmu a dukkan al'amarinmu na rayuwa ya samu aikin Allah yake cewa duk wanda yi wa dan uwansa addu'a bai sani ba ka san dan uwanka iya da bukata iya cikin wata larura da damuwa ka sanya shi a cikin addu'o'inka ba tare da ka faɗa masa ba ba tare da ya sani ba sai manzon Allah ya ce za a tada mala'ika su kutum dan kai kai ma ya dinga cewa walaka misi Allah mala'ika iya ma addu'a kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka ruka dan uwanka ashe yi wa dan uwa addu'a alkhairi ne kan alkhairi da kuma ƙaunar juna da alkhairi ya bayan Allah masu albarka akwai wa'ansu sabbuba da ɗin biyu su haɗin kanmu zai ƙaru dunkulewar mu a guɗe za ta ƙaru rarrabuwarmu da watsewarmu za ta rabu daga cikin abubuwan da suke sabbaba haɗin kai tsakanin musulmai akwai at-ta'aruf wal mu'asha mu dinga cakuɗe da juna wajen aikin alkhairi mu daina ware kanmu mu daina wariya da ƙabilanci da nuna bambanci a junanmu mu daina wariya Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya taɓa ku mafi girma a guna a cikinku shi ne wanda kowa tsoron Allah ba mai kuɗi ba ba mai sarauta ba ba mai ilimi ba mai girma a gun Allah shi ne wanda yake da taƙawa wanda yake da cikakken tsoron Allah wanda kake renawa kake ture shi a gefe wai Allah ya fi ka alkhairi a gun Allah yasa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kar ku yi wa junanku junanku izgili akwai yiwar wanda kake wa izgilin ya fi ka alkhairi a gun Allah su ma mata wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairun min hunna mata a junansu kar su yi wa junansu izgili akwai yiwuwar waɗanda za su yi izgilin waɗanda suke wa izgilin sun fi su alkhairi mu dunkule a guɗe ya ƴan uwa wannan iya cikin abin da zai ƙara haɗa mana kanmu a guɗe domin a cikin dunkulewa akwai alkhairi a cikin rarrabuwa kuma akwai shari abu na biyu alƙiyam bi huquqil muslimin mu tsaya akan haƙoƙinmu na junanmu kowa ya yi ƙoƙarin kare haƙƙin junansa da junansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hadisin abu hurairar Allah ya ƙare yadda da shi haƙƙin musulmi akan musulmi sai shi guda biyar ne a wata ruwayar wata ruwayar guda shida na farko ce raddu sala mayar da sallama duk wanda ya ma sallama ya ce ma assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum assalam duk irin saɓan da ke tsakaninku da shi duk irin rigimar da ke tsakaninku da shi har inda ya ce ma assalamu alaikum a matsayinka na musulmi a matsayinsa na musulmi to wajibi ne ka ce masa wa alaikum salam wani haka manzan Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama abu na biyu sai ya ce iyadatul marid gano marar lafiya idan dan uwanka ba da lafiya kana da ikon ka je ka gano shi to ka je ka gano shi iya cin abin da yake ƙara mana haɗin kai iya cikin abin da yake samu dunkule abu ɗaya kuma iya ƙara mana soyayyar juna abu na uku sai ya ce ittiba'ul jana'iz idan dan uwanka ya riga mu gidan gaskiya to kana da hali ka raka shi aje abin da shi abu na hudu ijabatu da'awa duk wanda ya gayyace ka harkarsa ta alkhairi to ka amsa masa matukar kana da dama kuma kana da iko sannan abu na biyar duk wanda ya attishawa yace alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah yan uwa masu albarka idan musulmai muka tsaya da wannan haƙoƙin a junanmu babu shakka haɗin kai da ƙaunar juna za ta ƙara cikin al'amari na uku da yake ƙara samu samu haɗin kai a matsayinmu na musulmai alkalamun layyin wa tsalaƙatul waji magana mai taushi tsakanin sannan kuma da me da ainihin sakin fiska da walwala wannan iya sa haɗin kai iya sa ƙaunar juna ya zamta duk wanda za ka yi wa magana ka faɗa masa magana mai taushi ko da kuskure ya yi ko da bai yi daidai ba inda ya ka fahimci rahin sani ne to kai ƙoƙarin nusar da shi ta hanya mai kyau ta kalamai masu laushi ya sa hatta fir'auna duk ta kadarancinsa da kafircinsa sai Allah ta'ala ke faɗa wa annabi Musa alaihi salam da annabi Harun fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha magana mai taushi tana ƙara mana san juna yasa Qur'ani yake cewa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka faɗa wa bayina idan za su yi magana to su faɗi magana wanda take da laushi a junansu a cikin wannan akwai alkhairi kuma akwai dunkulewa a guɗaya a mu sani cewa mu yi ƙoƙarin gusar da kaushin rai da fushi da abubuwa masu tayar da rigima wannan suna ƙara sa mu nisa da juna amma ƙaunar juna da zance mai kyau iya sa kan mai haɗa guɗaya da kuma soyayya juna al'amari na hudu a ta'affufi an su'alin nas daga cikin abin da yake haɗa kan musulmai da son juna ka kame daga roƙon mutane abin duniya ka kame ka haƙura da irin rabon da Allah ya baka wannan iya ƙara mana haɗin kai kuma iya samu so juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambayi cewa me zan aiwatar Allah ya so ni ko mutane su so ni sai ma'aike sai da ce ka guji abin da Allah ya haramta a duniya sai Allah ya so ka sannan ka guji abin hannun mutane sai mutane su kaunace ka abu na biyar as-sa'yu li'islahi bainan nas ka dinga kokarin zuwa da sulhunta mutane duk inda ka ji an samu sabani makoci da makoci aboki da aboki uban gida da yaron gida waye da waye idan kana da iko ka je ka sa baki ai sulhu a sulhunta a gyara a yafewa juna wannan iya ƙara mana san juna da kuma haɗin kai domin ƙur'ani yana cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakaninku ma'aiki yana cewa fasado za tu labayin hiyar halika rugujewar alaƙa da mu'amala to shi ne abin da yake rusa mu ya rusa addininmu gaba ɗaya abu na shida al'itimam bi umuril musulmin kowa ya ji ya damu da al'amar ɗan'uwansa musulmi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa muminai kamar mutum ƙwaya ɗaya ne idan kansa iya ciwo to duk jikin zai kume da zazzabi da mace shara to haka ake so idan wannan musulmin ya haɗu da larura ka ji kamar kai kai larura ta samu idan wancan ya haɗu da alkai da jin daɗi da ni'ima wannan ka ji kamar kai abin ya samu yasa hadisi yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya sowa ɗan uwansa abin da yake sowa kansa wannan iya ƙara mana haɗin kai da san juna abu na bakwai attihadi kyauta in Allah ya hore ma ya wasa'a ma bayar taimaka tallafa wannan iya sa haɗin kai iya sa ƙaunar juna babu shakka wajen gabatar da kyauta da sadaka akwai haɗin kai akwai kuma ƙaunar juna ma'aikin Allah yana cewa tahadu tahabu ku dinga kyauta za ku so junan abu na takwas alijtima ala ta'am mu dinga haɗuwa cin abinci a guda ko ƴaƴanka ko kai da iyalanka ko kai da makocinka ko kai da yaranka mu dinga ƙoƙarin haɗa abinci muna ci a lokaci ɗaya domin hakan iya haifar da soyayya juna iya haifar da kuma dunkulewa da alkhairi ma'aikin Allah iya ci abincin mutum biyu idan mutum uku sun haɗu zai ishe su abincin mutum uku idan mutum huɗu sun haɗu zai ishe su abu na tara an yi atiya nas an yi atiya ilan nas allazi yuhibbu an yu'ta ilai kullun ka dinga mu'amala da mutane irin mu'amalar da kake so su yi maka ka dinga yi wa mutane irin abin da kake so kai ma'aima mu'amala da shi wannan iya ƙara haɗin kai iya ƙara son juna shekul islam ibn taymiya iya cewa fa innan nasa iza kamu bi da'atillah ko kuma ha imamul hasan al-basri iya cewa ka abokanci mutane da irin abin da kake so su ma su abokance ka da shi abu na goma al'amul bi ta'limiddin daga cikin abin da yake ƙara mana haɗin kai da san juna mu dinga ƙoƙarin aiki da koyarwar addinin musulunci mu dunkule mu dinga rayar sunna shekul islam yake cewa sababul ijtima wal ulfa dalilan da suke ƙarawa musulmai haɗin kai da san juna shine jam'ud din wal amalu bi mu haɗu akan addini mu dinga aiki kuma da addini din domin mutane idan sun haɗu akan da'ar Allah da da'ar manzon Allah wattabaqu alaiha suka yi ittifaqi akan wannan fa inna allaha yulqa bainahumul mawadda wal ulfa wal muhabba Allah zai jefa soyayya da kaunar juna a juna duk wanda suka haɗu za su dunkule su yi aikin alkhairi su yi aikin addini to Allah zai jefa soyayya a junansu ku duba yadda Allah ke jefa soyayya a gun mutane idan sun tare jin wa'azi idan sun tare wajen karatun ta'alim idan sun haɗu gabatar da ibada za ka ga wani a ran nan ka fara haɗuwa da shi amma za ka ji ƙaunarsa ta faɗa zuciyarka shi ma kuma ƙaunarka ta faɗa zuciyarsa duk masu yawan zuwa gun karatun addini ko wa'azuzzuka za su fahimci wannan dunkulewa a buɗe wajen aiki da addinin musulunci iya ƙara mana haɗin kai Allah ta'ala yake cewa Allah fa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah yake cewa ni ne na hada ma kan sabon ka abu daya da zaka ci da duk duke duniya dan ka nemi haɗin kansu to abu zai yi wa in ba Allah ya hada ma kansu ba domin Allah ta'ala shine mai izza ko mai hikima Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya haɗa kanmu akan gaskiya Allah ya haɗa kanmu akan alkitabu wa sunna Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana alkhairi da yalwa da dunkulewa a buɗe wajen aikin alkhairi Allah ya famu da mana mai albarka Allah ya ji kan mahaifanmu ya sa da mu da su aljanna ce mu komar mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu alkhairi a duniya ya ba mu alkhairi a lahira Allah ya tsare mu daga azaban wuta muna ƙara addu'a ga tsohon shugaban ƙasa marigayi general muhammad buhari wanda ya kwanansa biyar da rasuwa muna masa adon allah ji kansa allah ya gafarta masa kusakwaransa allah ya fi masa allah ta'ala ya tabbatar masa da daidansa da aikin alkhairinsa allah ta'ala ka yafi masa ka yafi masa ka sai a cikin ramar ka rabbal alamin da sauran dukkan mamatan mu musulmai muna adon allah ya gafarta musu mu kuma allah ta'ala ya samu cika da imani muna roƙon allah ta'ala ya mana albarka a rayuwar mai bamu da muna mai albarka bayan Allah mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan da kansa yana cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum يرحمني ويرحمكم ورحمه